أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه وتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم يوم ما شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لم فارا دا كراسين الرسالة فإمام الشافعي ina ne za a tashi Dari uku a fikira ta ɗari uku da sha takwas ko wa karkana ba ru ali da waka zalika qala Allah to bismillahir rahmanir rahim wa kadhalika qala haka nan ubangiji subhanahu wa ta'ala yace yamhullahu ma yasha wa yuthabbit wa indahu umul kitab ubangiji yana shafe abin da ya nufi shafewa yana tabbatar da abin da ya nufi tabbatar da shi asalin littafi yana wajen ubangiji subhanahu wata'ala wanda shafewa ba shigan masa wa karkala ba'aru ahlil ilmi hakika sashen malamai sun ce sashen malamai ya ce fi hazil aya a game da wannan aya yace fi hazil aya dilalatu akwai shirarwa a wannan aya an dallaha ja'ala li rasuli an yaqula min qa'id nafsihi bi tawfiqihi fi ma lam yanzil bihi kitab cewa ubangiji ya ba da dama ga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya iya ittihadi ya faɗa ta gaban kansa da gamda kasarcin Allah a cikin abin da Allah bai saukar da littafi ba Allah dai shine masani wakila wasu sun ce fi kauri a cikin ma'anar fara ubangiji ya hullahu ma sha ya mu fara ma sha wasu fara ma sha a ubangiji yana shafe faranta abin da ya nufa wani abin da farilla ne amma sai a dawo a ce an ɗauke wani lokaci kuma ana tabbatar da faranta abin da aka nufi tabbatar da shi yanzu misali ya tamfarilla ne in an kai azumi an yi buɗe baki to da an kwanta bacci aka farka farilla ne ka a ci wani abinci har sai an kai azumin gobe amma daga baya aka shafe wannan kuma yana tabbatar da faranta abin da ya nufa wa haza shi maki wannan ya kama da abin da aka faɗa a baya wallahu alam Allah shine masani wa bi kitabillahi dilalatu alayhi akwai shirawa a littafin Allah a kan wannan ƙanan lawa ubangiji ta baraka ta'ala ya ce ma nan sahmi na yafi na nusi ha na fi khairin min ha a wasu liha ala ta raman nan lawa ala kulli shayin qadir duk wata aya da muka shafi ko muka manta da kai karanta ta to ba makawa za mu zo da wata ta fita ko kuma wata take kamar ta ashe ba san cewa Allah mai iko ne akan kowane abu ba ba amara lawa ubangiji ta baraka ta'ala ba mu labari anna nasar qur'ani cewa shafe qur'ani wa tahira inzalihi da dinkin ta saukar da shi la yakunu illa bi qur'ani mithlu ko la yakunu illa bi qur'ani mithlu ba ta cewa sai da qur'ani kamar sa ko ina ya ga shafi a wajen irin nan yana bin qira'ar malamin qira'a na garin su malamin shafi mutumin makka ne to ko ablan da kasirin duk inda kalmar qur'ani ta zo a qur'ani shafi alhamdulillah yake a tasa qira'a ya dauki fata alhamdulillah ya karra yasa zai ce qur'ani to shi yasa zamu ga imani shafi da inda ta ce qur'anu sai ce qur'anu wa qala wani ta baraka ta ala ce za bata za a tan makana aya wallahu alam ma nazil qalu inna ma anta mubta lokacin da muka musanya aya a maimakon wata aya sai a ji kafirai sun ce ashe da man qur'anin kagarsa kake ka faɗa ba Allah ne yake saukarwa ba Allah ne masani da abin da yake saukarwa wa haka za su rufe rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka masu nan manzo sallallahu alaihi wasallama ya zama illa sunnatul li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ke shafe ta sai ko sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen ina ne shafe qur'ani baya shafe hadisi kamar yadda hadisi baya shafe qur'ani walau hadasa Allah li rasulihi fi amrin sallatihi gara na sanna rasulullahi a da a ce ubangiji subhanahu wata'ala zai farar da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin wani lamari ya zamo a wannan lamarin ubangiji ya bayyana wani abu daban bayan da manzon Allah ya bayyana ba da sallafi ma ala sallahu ilai da sai ya zamo dole manzon Allah ya fito da wannan tsarin da aka kawo da cikin abin da Allah ya farar gare shi ya faɗa masa hatta ya bayyana da nasu ana lahu sunnatan da su ya talle da fi kawai hatima ruhanifuwa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya bayyana mutane cewa yana da wata sunna wadda ta shafe sunnar da ta gabata idan muke nan ba an dogara da qur'anin kacal akan shafe sunnar ba a qur'anin tare da sunna za su iya shafe sunna a daga abin da yake ya saba da wancan sunna wa hadha mazkuru fi sunnati sallallahu alaihi wasallam wannan abu ne wanda yake an faɗe shi a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ƙala ƙari idan wani mafaɗi ya ce faƙad wajen nan dilalata ala anal qur'ana ya sahul qur'an ai mun samu shiryawa akan cewa qur'ani yana shafe qur'ani لأنه لا مثل للقرآن domin kenan suna ba za ta shafi ƙur'ani ba domin ita ba kamar ƙur'ani take ba ta wajen na zalika fi sunna to muna so ka ba mu hujja akan wannan a sunna cewa ita ma sunna ashe sai dai ta shafi sunna kala shafi to na mi shafi ya ba da amsa ga wannan tambaya shi ma wasan fi farda ya ala na fi shi ba a amrin rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalilin على أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أملت عن الله dangane da abin da na sanda daga cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya dora wa baki ɗayan mutane cewa dole ne akan su sirri umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hujja a cikin wannan akwai dalili akan cewa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an karɓe ta ne ko an faɗe ta ne daga wajen Allah kamar ta ba ha fa kitabillah wanda ya bi ta ya bi ta ne da littafin Allah fa kitabin la tabi'a ya bi ta ne dan qur'ani ya ce dole a sunnar manzon Allah wala tajru habaran qadruhu Allah wa hanqahu nasan bayyana illa kitabahu sunna sunnat nabi ba za ka samu wata magana ba da Allah ya dora wa halitta cewa lalle su ba kuruku in ba qur'ani ba ba sunnar manzon Allah Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai ne Allah ya dora wa bayi a fili kuruku cewa dole a bi su bai za ka nufin sunnatu ka ba wa idan suna manza Allah ta zama tana da wannan matsayin da na faɗa la shara la ne ko halki min halkillah ba wata magana da za a ce ta yi kama da ita ta kowace ce kwace halitta Allah ba ta manzan Allah ba lalle su tsanya sa ha illa misluha ya zama kenan ba yanda za a yi wani abu a ce ya shafe ta in ba sunna kamar ta ba wala misla la ha ga sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ko sunna ai ba ta da abin da za a ce kamar ta yake in ba wata sunna ta manzan Allah ba subhanahu wa ta'ala لأن الله لم يسأل العالمين بأنه ما جعلنا domin wani sanu wata ala bai ba wani mutum ba ko waye shi bayan manzon Allah matsayin da aka ba manzon Allah Allah bai ba wani matsayin da ya ba manzon Allah ba bal farar ala halki ittiba'u bar Allah subhanahu wata ala ya faranta wa halitta cewa dole su tsaya su yayya ga manzon Allah fa zama mu'amaru shi ya sa an ta musu lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fal haqqu kulluhum lahu tabu halitta in ya suna son su samu kutajen Allah sai sun tsaya sun yi biyayya ga manzon Allah halitta gaba ɗayan su masu biyayya ne ga manzon Allah wala yakunu lisani ay yuhalifa ma qulila alayhi kibar ba daidai ne ko wanda aka ce ya bi wani ya ce zai saba da abin da aka dora masa cewa lalle ya bi shi wa man wajaba alayhi kibar sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda duk aka ce dole ne ya tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kullum ila kuwa sai da dama ya ce zai saba wala wala ne ko maqama ya sa shay'an minha bai da matsayin ya ce zai shafe wani bangare daga sunna فإن قال إذا هو يجي أفلا تجد أن تكون له سنة مع سورة أنسها ولا تصر من سورة التي نسها to yanzu abu ne mai yiwuwa ina da tambaya a yanzu abu ne mai yiwuwa a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata sunna wadda an ruwaito ta daga gare shi amma a ce wannan sunna an shafe ta amma ba a faɗa mana wata sunna ce ta shafe ta ba haka din mai yiwuwa ne fala ya tabu da to an ka da zan bayar in ji imamin shafi falafin na zaune abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba bayan da za a ce an shafe wani abu daga sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu ga abin da ya shafe ba a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole in an shafe wata sunna to dole mu ga sunnar da ta shafe ta wa kaifa yahtamilu an yusara ma wuri a farruhu wa yutraka ma yulzau farruhu ta zai yi a ce an ruwaito abin da aka ajiye faranta shi aka ce dole a bi shi a bar abin da aka lalata faranta shi walau da da haza da a ce wannan abu ne mai yiwuwa har da ta mata sunan min aidin nan da wasu yawan sunoni sun su daga hannun mutane idan da akwai yiwuwar a ce an shafe wata sunna amma ba mu ga abin da ya shafe ta ba sai ba ma ai da wasu a wannan ma suna ai an shafe ta ai wannan ma suna ai an shafe ina abin da ya shafe a ai akwai abin da ya shafe ba mu gan shi bane tunda an ce akwai yiwuwar a ce an shafe din ba mu gani ba za ka ce babu yiwuwar a shafe din ba mu gani ba dole in an shafa to za mu gani bi an ga kodu mutane su dinga cewa da Allah hamar suwa to ta yi wannan an shafe ta wala yake so faru abadan illa su ta makana faru ba a shafe abin da yake farilla har abada sai ko an tabbatar da wani farilla a matsayin sai da ayan nan ta suratul baqara take nuna wa ma nan sabi na shi nan sai ya na bi hayri min ha aw mithliha da abin da yake aka ce farilla ne akan dan adam alheri ne babba gare shi ko da abin da yake farilla akan ka abu ne wanda za ka samu tsira na har abada yanzu wannan ba alheri ne gare ka in aka ce to an shafe shi ba a kawo wani a maimakon sa ba to a raba ka da alheri ke abu da Allah kuma faɗa shi ne duk abin da zai shafe sai ya kawo ba wanda ya bi shi ko ko akalla kamar sa yasa ake nan ashe kenan ba za ka a ce an sake farilla ba a tabbatar da wata farillar a bakwafinta ba kamar su ya ke zai baitul maqdis ko usbita makana haka ina misali kamar da aka shafe a tura baitul maqdis a matsayin da aka tabbatar da ka'aba aka ce ga ka'aba nan a maimakon fuskantar baitul maqdis da da kuke yanzu ku dawo fuskantar ka'aba wa su ma kun ruwa ruwa ko shara wa kullum su yake kadu su nufi haka imam shafi ya ce duk wani abin da aka shafi daidai a qur'ani ne ko a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka yake fa in qala qa'ilu idan ne wani anan ya sake wata tambaya hal tu sau sunnatul qur'ani ta yi a shafi sunna da qur'ani kila amsar da za a bashi ne don ta fi sunnatul qur'ani kanat lin nabi fi sunnatul tubayyinu ana sunnatahu ula mansuhatu fi sunnati al-akhirah da za ta yi a ce an shafe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da qur'ani to a irin nan dole sai an samu wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da za ta bayyana mana cewa waccan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko an shafe ta da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta zo daga baya hatta ta kuma hujjatu ala nasi bi anna sha'a yusau bi zikri dan ta nan a ƙara tabbatarwa ga al'umma cewa abu ana shafe shi ne da makamancin sa sunnan manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam ba ta da wani abu kamar ta in ba sunnan manzon Allah ba fa in ƙara idan shi mai tambayar nan ta baya da aka ba shi wannan amsar ya dawo ya sake wata tambayar fa ya ce madalilu alawa ta gudu to kana da hujja musu wannan magana da ka faɗa to ba ma wa kasu imam shafi ya ba da amsa da cewa eh kwarai kuwa abinda na sufanta kin maurihi a baya min al-ibadati anillahi daga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana wa a daga Allah ma'ana ma arada bi farahi ma'anar abinda Allah yake nufi da abinda ya dora wa bayi hafsan wa amman da wanda yake ke bantacce da wanda yake na gaba daya min ma wasa fi fi tsari haza daga abin da ne bayanin sa a littafin nan nawa inji imani shafi wannan hu la yaqulu abadan li shay'in illa bi hukmi Allah cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan da za a ji ya faɗi wata magana sai faɗin Allah ya kunta ya faɗa ɗin yana faɗa ne daidai da yadda Allah ya kunta wani wani sa Allah ma kana hukuman da a ce wani su'ala wata ala zai shafe wani hukunci daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ma nasa sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana tsari samu a cikin abin da Qur'ani ya shafe wanda za mu ɗauka cewa wannan bayyana wata manzon Allah ita ce ta shafe ko ita ce ta tabbatar da shafewa in ba ita shafe wannan ba ta tabbata ba ولو جاز أن يقال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته في القرآن a da za ka yi a ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani tsari sannan kuma aka shafe tsarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani wala yusul an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sunnatu nasiha amma kuma ba tare da arwaito sunna da ta shafe waccan sunna ta farko ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jaza an yi kala ashe kenan da zai yi a ce sai ma harama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kulliha a cikin duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta daga nau'o'in cinuka an san jiruka da yawa da manzo Allah ya ce wannan ba daidai bane ta yi a ce kada ta bi ayya kuna harama ha qabla an yunzala alayhi wa anna lahu bai'a wa harama riba ai ta yi manzo Allah ya haramta wannan nau'o'in na jiruka ne kafin a saukar masa ayar da take cewa Allah fa ya halatta ciniki ashe duk wani ciniki ma halal ne rabe ce kawai harama ashe kenan sai a tashi duk wannan tsare-tsaren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su wa fi man rajama min az-zulati kad ya tamilu an yakuna ar-rajulu mansuha ta yi a ce dangane da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka jefe su daga wanda aka kama su ne zunan musulmai cewa ta yi wannan jefewar ya zama an shafe shi li qaulillahi dan Allah ya ce a Qur'ani azali fa zali fa da kullu wahid minhum ma ya tajalla duk wani mazana duk wata mazana ta bace da duk wani mazana ci namiji to ai musu bulala ko kowanne a cikin su bulala kai sai a ce kenan shi wannan ayar ta shafe hadisan da suka rubuto da cewa a jefe musani wafi mas'alar rubbai ne ta yi a faɗa a game da shafa musa hufi na sa'adatul wuhil masa a ce aya alwala da Allah ya ce wa arju lakum ru'ilal ka'bayn ai ta shafe magana shafa da suhufi wajaza an yuqala da ya yi a ce la yudaru an sarikin saraka min ghairi hirzin wa sarqatu aqallu min rubi dinari wato ba dama a hana yankan hannu daga barawan da yake sata ce ba waje bane wanda yake killatacce kuma ya zama ma abin da ya sata bai kai rubin dinari ba a ce kenan ba za a yanke shi ba dole a yanke masa hannu in aka ce ai duk abin da qur'ani ya zo za mu hukunta shi a kan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da za a iya faɗa wannan magana tunda ne Allah cewa yi duk mai sata namiji da duk mai sata mace ku yanke hannayensu kaga wannan ya da wanda ya sata daga inda yake killatacce da wanda yake baba daga killataccen waje ya sata ba ya da wanda ya saci abin da yake ya kai rubu'in dinari da wanda ma abin da ya sata bai kai rubu'in dinari ba domin dukkanin su dai za a kira su barayi amma me ya kawo aka ce a wanda ya sata daga wajen da yake ba killatacce ba ne ko wanda ya saci abin da bai kai rubu'in dinari ba za a yanke masa hannu ba cewa fassara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ko yaushe abin da imani shafi yana yake karfafawa mu yadda fa mu gane sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce babban wanda za ta yi mana jagora fahimtar Qur'ani in muka ce za mu ajiye sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu dau gundarin Qur'ani to za mu ta kurakurai guri da yawa za mu rinka kurakurai gurare da yawa da Allah sallallahu alaihi wasallam domin sunan sata yanzu mun saraka kalilan wa kaseeran wa min yuzli wa min ghairi yuzli ya hau kan wanda ya sata ko daidai abin da ya sata ɗan kaɗan ne ko abin da ya sata da yawa ya sata ne daga wurin da yake killatacce ko ko ya sata ne daga inda ba killatacce ba wala da zarar da kulle hadisin a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da za mu ɗau wannan mataki a shida mun samu dama kenan ta cewa duk wani hadisi ma da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rajin sa da an yi ƙala lam yakunu a ce ai manzon Allah bai faɗa ba Isra'il jiru misalar tanzili domin shi ne bincike bai ga hadisin nan ya dace da Qur'ani ba ɗari bisa ɗari wajaza raddu sunan bi hazain wajhayn da shi kenan an sami damar a mai da tsare-tsaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan fasako biyu fatur fa kullu sunatin ma'a hisabun jumlatan ta'tabiru sunatuhu an tuwaffahu wa ila takunu abadan ila muwaqqatan lahu a kyale ta wata sunna wanda yake ga qur'ani wanda yake ya sauka bisa umuri wanda ya yi sunna ta zama ta dace tana nan sani da Allah qur'ani ya ce duk barawo da duk barawo ya ku yanke bisa hannu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba fa kowane barawo ake yanke wa hannu ba sai wanda yake ya sata daga gurbin da yake killatacce ko kuma sai wanda ya sace abin da ya kai rubu'in dinari a ce maganar nan ta manzon Allah ta saba wa qur'ani Allah ce ta saba wa Qur'ani ba. Ya Qur'ani ya faɗa cewa ba ma mai bayyana Qur'ani kamar manzon Allah. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi. Shi yasa duk inda zaka kai ka fahimta Qur'ani manzon Allah ya fi ka fahimta. Duk yadda zaka kai da kokarin bin Qur'ani manzon Allah ya bi ka bin Qur'ani. Domin shi an faɗa ma kana hurqu Qur'ana ya zabi rahu ya sar misali. Shi yasa kenan wannan wata hanya ce babba da za a toshe duk mai son ya kawo wani abu wanda ya saba da abin da yake sanar da musulunci haka nan kuma su hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda za ka kai ga fahimtar su duk yadda za ka kai ga sanin su baka kai kamar sahabban manzon Allah ba baka kai kamar su wanda suka zo bayan su ba shi yasa dole ake komawa gare su ba a ce ba za a samu sahabi da ya kuskura fahimtar wani hadisi ba ko kana ta yi samu amma wannan abu ne wanda yake nadiri kwarai abu ne wanda yake nadiri kwarai kuma duk inda aka samu wani sahabi a wani hadisi ya yi kuskuren fahimta to sai an samu mafi yawan sahabbai su sun yi fahimtar da ta dace a wajen shi yasa ba wani wanda zai zo da wata fassara akan wani hadisi sabanin fassarar da sahabbai suka ba da wannan hadisin a gaba daya a ce wai za a saurare shi a yau ba shi da wannan damar me ya sani domin wani ilimi ne da shi ga Allah sallallahu alaihi wasallam wanda larabawa ne na hakika ga yadda suka fahimta daga magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga yadda suka fahimta daga Qur'ani wani ko ya zo daga baya ya ce a yana da wasu sabon fahimta shi ma yayi larabci ko yayi me ko yayi me ba wani abin da ya da ya kai na wancan idan ka bada lafzu ko yayi annu lafzan tazili bai dan ya yi lafazin da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yiwa a ce ya saba da yadda aka yazo a Qur'ani da wata a wuce wani ayyuka na filar da annu a tsawo min filar min ma filar da fitar zai ko kuma yiwuwar cewa na kada da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta ƙara abubuwa fiye da wanda suka zo a Qur'ani wai ka da mutalifan mutalina ayu halifa hu min waje ko da ya yi a ce ta wani wajen a gama kada ta manzo kamar ta saba da Qur'ani amma dai dole a gane fahimtar da aka wa Qur'anin a gane wata bahaguwar fahimta aka yi har aka gano cewa maganar manzon Allah ta saba da Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan za a yi maganar sa a ce ta saba da Qur'ani wa kitabullahi wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam tadullu ala hilafi hadha al-qawl littafin Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna shirarwa ba su sabanin wannan magana wanda irin wannan mutane za su iya kawo ko muwafi kafin lima kullum littafin Allah da suna maza Allah sallallahu alaihi wasallam sun dace da maganar da muka faɗa a baya in ji Imam Shafi wa kitabul lahi al-bayan alladhi yushfa bihi min al-amr littafin Allah Qur'ani shine bayanin da ake waraka da shi daga duk wata makanta wa fihi dilalatu ala mawqi'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam kitabillahi wa dini Qur'ani ya shirya da mu bisa matsayin da Allah ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallama a kan fassara Qur'ani da matsayinsa a wannan aji wacce ba ije lahu da cewa yadda manzan Allah yake biyayya da Qur'ani wa qiyamihi bi tabiini yadda manzan Allah ya tsaya da bayyana Qur'ani anillahi daga Allah tabaraka wa ta'ala bayyana wanda manzan Allah ya wa Qur'ani ba wai ta gaban kansa yake ba daga wajen Allah ya karbo sannan daga wajen Allah ya karbo shi yasa duk fassara da maza da sallallahu alaihi wasallam yau Qur'ani fassara ce da take daga wajen Allah Allah ne ya saukar da Qur'ani to Allah ya gane da mu saka da Allah ko wani masul da zai dullu kitabu ala ayati ko to na ne wannan ayat sau ahlan lahu bil harama riba ahlu ahlan lahu bil harama riba kuma ji kamar suna ta ta tafsirin bai anan ke yawa a iya cewa a ba ta yi tafiti ba ta bayyana cinikin da ake nufi cewa Allah ya halatta yawa a nan ma kai tsaye yadda shi shafi yake faɗa yadda za a faɗa shi ne cewa sunna ta bayyana me Allah yake nufi da cinikin yawa cinikin da aka ce an halatta yanzu da Allah ya ce an halatta ciniki to an bar manzon Allah ya bayyana wani irin cinikin ne aka halatta yawa ba wai ma za a ce tafiti ba ne a fahimta shi imamin shafi a bayani ne bayani ne kamar da an ce an halatta ciniki amma fa ciniki da aka halatta ku je wajen manzon Allah ya muku bayani yawa an halatta ciniki amma cinikin da aka ce an halatta ku je wajen manzon Allah shi zai muku bayani shi yasa kenan ba ma wai ta yi tantisi sabai yawa dan Allah ya